بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu damar tarewa a wannan yammaci na alhamis bakwai ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 445 wanda yau majalisi ne na kitabu tauhid. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون بابنا أربعين دتركين مالا الله يجكنش لقافر يتي باب قول الله تعالى babi da ke magana dangane da faɗar Allah maɗaukakin sarki فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فلما آتاهما صالحا لوكتشند ألا مدوككين سركي يباسو صالحا لا نجري لا نجري صالحا يكا إن يدوكا nagarta ta fuska kyawun halitta daidaitacce da babu wata tawaya ko na kasu tattare da shi ta fuska halittarsa kuma ya kasance salihan managarci ta fuska addini da da'a ga Allah maɗaukakin sarki ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma sai suka sanya wannan yaron shuraka abin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki fi ma'atahuma cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su. Fata'ala Allahu amma yushrikun Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ya girmama dangane da abin da ake yin shirka da shi subhanahu wa ta'ala. Malam Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ya zaɓi cewa wannan zamirin عائد إلى آدم وإلى حواء ضمير ينا كما واني زواغا النبي آدم عليه الصلاة والسلام da kuma matarsa Hawwa bimana su ne suka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba su ɗa salihan managarcin ɗa daidaitacce mai kyawun halitta kuma ɗaya nagari bayan Allah ya ba su wannan ɗan ja'ala lahu shuraka a fi ma'atahuma sai suka sanya wannan sai suka sanya ma Allah maɗaukakin sarki shuraka abokanan tarayya fi ma'atahuma game da abin da Allah ya ba su na ɗa malam ya zaɓi cewa damirin yana komawa ne zuwa ga annabi Adam alaihi salatu wassalam da kuma Hawwa. So da malam yana ganin cewa wannan kuskuren da ya faru ga annabi Adam alaihi salatu wassalam da Hawwa kuskure ne wanda dama irinsa ya riga ya gabata. yin ɗa'a ne ga wani wanda ba Allah ba, wanda hakan kuskure ne, laifi ne, ina fata mun gani. Sau da annabi Adam salatu wassalam karan farko Allah ya hana su su tsinki bishiya a cikin gidan aljanna. Fala ta ƙaraba hadhihi shajar, kada ku kusanci wannan bishiya. ƙarshe shaidan ya zo ya ruɗe su bayan haka suka yi kuskure suka ci wannan bishiyar da Allah ya hane su ina fata mun gani kaga yin hakan saba ma Allah ne kuma yin da'a ne ga shedan dan da shedan yazo musu ce musu yayi hal adullukum hal adullukum ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla shin bazan nuna muku ba wata bishiya ta dawwama da mulkin da baya tsufa ya kare ƙarshe ruɗe su ya zo musu da wata siffa ta yaudara har ya sa suka saba ma Allah a cikin abin da Allah ya hane su na kusanta wannan bishiya amma ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya musu afuwa ko ya musu afuwa ya yafe musu akan wannan kuskuren da suka samu kansu a kai shi yasa wasu malamai suka ce a nan ma damirin yana komawa ne zuwa ga annabi adam alaihi salatu wassalam da kuma hawa kuma a nan ana magana ne akan shirku ta'a ba shirkul ibada ba shirka ce ta da'a sun mashi dan biyayya sun masa da'a suka saba ma Allah maɗaukakin sarki maimakon su gode mishi sai suka ƙi gode mishi suka yi saɓanin godiya wanda kuma hakan laifi ne wasu malamai suka ce a'a ba wai damirin yana komawa ba ne ba zuwa ga annabi adam da hawa suka ce saboda annabi adam allah maɗaukakin sarki ya riga ya zaɓe su a matsayin manzo ko annabi to ba zai taɓa yiwa ba ya afka a cikin shirku ta'a ba zai shirka ta da'a ba wanda kuma wannan ra'ayin gaskiya ya fi kusa da daidai saɓanin sauran ra'ayin da suka gabata da suke ganin cewa zamiri yana koma zuwa ga annabi adam da wancan maganan ma manya-manyan magabata suka faɗe ta ina fata mun gane da daga cikinsu abdullahi ɗan abbas da sauransu daga cikin malaman da za ku zo ku shi su yansu daga cikin malaman zamani akwai wanda suka goyi bayansu akan wannan ra'ayin daga cikinsu akwai jikokin ibn abdulwahab wanda ibn abdulwahab ma yana kan wanga ra'ayin cewa zamirin yana komawa ne zuwa ga annabi adam da hawa alaihi masalam haka ibn baz rahimahullah shi ma yana nan kan wannan ra'ayin cewa zamirin yana komawa ne zuwa gare su sun yi laifi kuma ƙarshe Allah ya yafi musu amma wasu malaman suka ce a'a ba haka ba ne ba wancan zancen da'ifi ne abinda ya fi inganci shine damirin baya komawa zuwa ga annabi adam da hawa yana koma ne zuwa ga jinsin banu adam kenan daga cikin jikokinsu ne aka sabu wadda suka aikata haka ina fatan mun gani saboda in ya kasance damirin yana komawa ne zuwa ga jinsi sai kasance falamma atahuma lokacin da Allah ya ba su salihan da daidaitacce na gari ja'ala lahu shuraka'a su daga cikin banu adam kin da suka saba ma Allah suka yi shirka da shi sai suka sanya ma Allah shuraka'a fi ma atahuma abokanan tarayya cikin abin da Allah ya ba su sai suka yi shirka da Allah ina fata mun gani fata'ala Allah amma yushrikun Allah ya girmama ya dokaka game da abin da suke yin shirka da shi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala shi ma akan wanga ra'ayi yake yana ganin ad-damiru a'idun 'ala al-jins haka Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala shi ma akan wanga ra'ayi yake ina fata mun gani shi yasa imamu zahabi ya ce hadisin da aka yi dogaro da shi wanda za mu zo magana shi yanzu hadisi ne munkar bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah samu dace ina ga abin ya fito ko yawwa قال ابن حزم صل على محمد اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب ابن حزم رحمه الله تعالى يتي دين daga cikin jagororin mazhabi na az-zahiriya ina fata mun gane al-andalusi faqihi ne mutamakkin malamin hadisi ne kuma malamin fiqh ne tabbatacce a cikin ilimin fiqh ibn hazm yake cewa ittafaqu ala tahrim kulli ismin mu'abbadin li ghayrillah malamai sun yi ittifaqi sun yi ijma'i akan haramcin dukkanin sunan da aka bautatar da sunan nan zuwa ga wani wanda ba Allah ba ina fata mun gani ka abdul ka abdu umar kamar mutanen da za a sa ma abdu umar haramun ne wa abdul ka'aba bawan ka'aba haramun ne ina fata mun gani bai dace ba ittifaqi malamai suka yi akan cewa hakan haramun ne wa ma ashbaha dhalika da makamantan haka yace hasha abdul muttalib sai dai fa abdul muttalib shi ba zai shiga ba a cikin wannan hanin ko kuma haramci me yasa ibn hazm yake ganin cewa abdul muttalib ba zai shiga ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ina ga a ghazwatu hunain ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana annabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni annabi ne da gaske ba ƙarya bane ba kuma ni din dan abdul muttalib ne shi yasa ibn hazm yake ganin cewa babu laifi game da abdul muttalib baya ciki sau da annabin ya faɗi haka sai dai zance na gaskiya ha abdul muttalib idan za a sanya suna da shi ga wani bai dace shi ma zai shiga ciki sau da annabi ya faɗa nan ba wai yana tabbatar da abin bane ba annabi ya faɗa ne nemin babin ba da labari tunda abu ne ya faru tun da aka rage aka samu sa wannan suna sai annabi ke ba da labari game da abin da ya faru da haka idan akwai ire-iren wannan sunayen daga cikin sunan mutum sai yake ba da labarin sunan shi cewa sunana kaza dan abdu kaza ba laifi bane ba saboda ba yana tabbatar da sunan bane ba yana ba da labari ne da haka ha abdul muttalib bai halatta ba ka sanya ma ɗanka abdulmuttalib wanda yanzu ma akwai mutane masu sanya ma ɗiyansu sunan abdulmuttalib bai halatta ba haramun ne ina fata mun gani so da an bautatar da wanda aka sama sunan ga wani wanda ba Allah ba bawan muttalib wanda asalin sunan nan na abdulmuttalib wataran shi abdulmuttalib kin an ɗauko sa ne aka kawo sa da aka shigo da shi a garin makka yaro ne an taho da shi bisa kan raƙumi hat launin shi ya canza da mutane suka gan shi 'yan makka suka ce abdulmuttalib an gabawan muttalib ne suna zaton ɗaya ne daga cikin bayin muttalib da ya sai ina fata mun gani haka wasu malamai suka ce ƙarshe dai bai halatta ba a sanya suna abdulmuttalib saboda bautatar da shi ne zuwa gona wanda ba Allah ba yin hakan kuma haramun ne annabi ba ya faɗa ba ne yana mai tabbatarwa annabi ya faɗa ne min babin ba da labari in babin ba da labari ne babu laifi amma ka ƙirƙiri sunan zuwa ga ɗanka ko wani a sa masa wannan sunan haramun ne ina fatan mun gani shi yasa mutane sun kasu game da yin shirka game da ni'imar da Allah ya ba su tada zaka iya kasa shirka a cikin ni'imar da da Allah ya kan ba mutane zuwa kashi hudu kaso na farko mutum ya jingina ni'ima da Allah ya basa taɗa zuwa ga wanda ba Allah ba jinginawa ta samarwa da halitta wannan kafirci ridda ne ina fata mun gane ka rika ganin cewa wane shi ya samar maka da ɗa shi ya fari shi ya halicce shi ya baka shi wannan kafirci ne ina fata mun gane zai shiga ƙarƙashin wannan aya babu mai fararwa ya halitta saiwa shi kaɗai subhanahu wa ta'ala baya da abokin tarayya cikin yin haka haka duk wanda zai kudarta cewa akwai wani waliyin da ya samar masa da ɗa ko wani shehun da ya ba sa ƙaruwa wannan ridda ce kafirci ne ina fata mun gani abi na biyu jingina lafiyar yaron da aka samu zuwa ga likita saboda ƙwarewarsa ko kuma zuwa ga mai karɓa aihuwa saboda iyawarta wannan ma yana daga cikin shirka sai dai shirka ce ƙarama ba ta kai matakin nan na farko da muka gai ina fata mun gani Allah ya baka ƙaruwa ka samu ɗa sai kake ganin cewa ɗannan fa ya samu ne ya fito ne bayan ƙwarewa wani likitan da ya ƙoƙarin fiddo shi ko kuma ungozamar da ta yi ƙoƙarin tarban ɗan da fiddo shi ƙwararra ce shi yasa ɗan ya zo lafiya lau kaga ya mance da wanda ya sabbaba samuwar ɗan wanda farko wanda ya kamata ya fara gode ma shewa shine Allah wanda ya samar da ɗan ya hore wanda zai tarbar shi na likitan ko kuma mai karɓar aihuwa don haka manta babban ni'ima da jingina ni'ima zuwa ga wani wanda ba Allah ba shirka ce sai dai karamar shirka ce da ba ta fitar da ma'abucinta daga barin musulunci kaso na uku shine mutum ya gabatar da san da akan san Allah madaukakin sarki sai su yi shirka da Allah madaukakin sarki saboda wannan yaron shi ma shirka ce sai dai shi ma shirka ce karama ba ta kai matakin waccan babbar shirka ba sai kaso na hudu mutum ya bautatar da abin da Allah ya ba sa naɗa zuwa gan wanda ba Allah ba kama ya sanya masa suna abdurrasul ko abdunnabi nan ma shirka ne da Allah sai dai shirka ce karama da ba ta fitar da ma'abucinta daga bar musulunci ko abdul inyas ya kaji suna faɗi kame da kuma 'yan shi'a suke cewa abdul hussein ko abdul ali wasu ma da suka kai matuƙa wurin zurfafawa da wuce iyaka suka suna ce kalbu ali karan aliyu haka zai samu ɗanshi suna karan ali kame da an samu su daga cikin sufaye masu biyar ɗarikun galgajiya ko ɗarikun sufaye sun samu kansu takalmin shehu takalmin inyas so da gafilci da jahilci da rashin sanin me suke yi Allah samu dace irin wannan duk su dace ba ba za ka samu ɗanka ba abdu kaza sai dai ka samu shi abdullah abdurrahman abdurrahim da makamantansu da zamanto ka bautatar da shi da Allah maɗaukakin sarki ba da wani wanda ba Allah ba Allah samu gani قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس في معنى الآية قال لما تغشاها آدم حملت daga Abdullahi ɗan Abbas a cikin ma'anar ayar da ta gabata. Ƙala Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Lamma ta gashaha Adamu hamalat, lokacin da annabi Adama ya lullube hawa don algashiyu nan ana nihin mai saduwa ya kusance ta, hamalat sai ta ɗauki juna biyu. Shi yasa shari'a galibi za ka ga tana amfani da kalmomi na sakayawa ba a fitowa karara in dai ba shari'a ake so a tabbatar ba dan azartar da wani addi akan wani wanda ya saba ma Allah ko min qabli an yatamassa tun gabanin ya shafi ta bi ma'ana yimi ya sadu da ita ko da makamantansu zaka qur'ani na amfani da irin wannan usuluba wanda haka ake so a yi kuma shine ɗabi'a ta ɗan adam tunda haka yana ɗauke da girmamawa kuma da kumya da nisan tallafin da suke tayar da zuciya ina fata mun gani sai fa in hukunci ne alƙali za a shari'a ga wani ya sadu da wata ko ya kusance ta ana so a tabbatar a wannan lokacin sai a faɗi magana ƙarara shin kayi kaza da haka ita to saboda me so ake a tabbatar saboda hukunci zai biyo bayan haka kenan babu sakai a wannan lokacin ina fata mun gani kamar da annabi kuma sallallahu alaihi wasallam yayi haka lamma taghasha adamu hamalat lamma taghashaha adamu hamalat lokacin da annabi adam ya kusanci hawa hamalat sai ta ɗauki juna biyu fatahuma iblisu sai iblis ya zo musu su biyu annabi adam da hawa faƙala sai ce da su inni sahibu kuma alladhi akhrajakuma min aljanna ni ne mutumin nan naku da nayi sababin fitowar ku daga cikin gidan aljanna la tuti'anni la tuti'anni aw la aj'alanna lahu qarnai ayil sai ce ko kuma ni da'a yace ma annabi adam da Hauwa. ko kuma ni da'a kuma ni biyayya ko in sanya ɗan da za a haifa lahu karnai ayil yana da ƙafafu oi ƙahonin ayil ayil ɗaya daga cikin dabbobi mai kama da karkandau za ka ga ƙahoninsa suna da ɗan faɗi daga sama wasu lokuta yakan kakkaɓe sai zub da su kuma su tsoro ko kuma na ɗa a cikin abin da za na gaya muku ko ya kasance ɗan da hawa za ta haifa maida shi yana da kafoni irin na ayil wannan dabba kama karkando take fa ya khuruju min batniki fa yashukkahu sai dan ya fito daga cikinki da wannan sifar ta kahonin nan fa yashukkahu ya tsaga cikin naki la af'alanna wa la af'alanna yukhawifuhuma shedan yace zan yi kaza zan yi kaza yana ba annabi adam da hawwa tsoro fasammayahu Abdul Harith sai suka sanya mu wannan da Abdul Harith fa abaya an yuti'ahu a sammiyahu Abdul Harith fa abaya an yuti'ahu kenan shi dai ce zan yi kaza da kuwa ka zan yi kaza yana ba su tsoro cewa dan nan da za a haifa ku sanya masa sunan Abdul Harith kaga abin da yake so shi kuma harith kin sunan shi sunan shedan ne sunan iblis ku sanya mu wannan da abdul harith fa abaya an yuti'ahu su bin gaba ɗaya suka kisa mishi da adabiyya suka kisa wannan sunan fa kharaja maitan sai dan ya fito a matsayin bari matacce thumma hamalat sannan kuma ta sake ɗauka wani juna biyu fa atahuma fa qala mithla qawlihi yazo musu ya faɗa musu kwatankwacin magana shi ta farko da ya faɗa ni ne wanda na fitar da ku da gidan aljanna ko kuma na ɗa'a da biyayya ku sanya ma wannan su ɗan da za ku haifa abdulharif ko in kasance na sanya ma wannan ɗan ƙahoni ta yadda zai fasa cikinki haka ya karo na biyu ma ya gaya musu bayan ta ɗauki juna biyu fa'aba ya an yi a wannan lokacin ma suka kisa masa da'a da biyayya fa kharaja maitan sai fito a mace shi ma bari ne thumma hamalat sannan ta sake doka wani juna biyu fa atahuma sai ƙara zo musu shi iblis fa zakara lahuma ya ambata musu dai har yau fa adrakahuma hubbul walad a karo na uku sai san ɗaya riske su fa sammayahu Abdul Harith sai suka sanya mas wannan dan sunan Abdul Harith sai suka mashi dan biyayya fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine fadar Allah madaukakin sarki fa ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma sai suka sanya ma Allah madaukakin sarki shuraka abokanan tarayya fima atahuma cikin abin da Allah ya ba su na ɗakin maimakon su gode mishi sai suka mashi shirka a cikin abin da Allah ya ba su na ni'ima ta da gode ma Allah su ma Allah da'a da biyayya kasu bi shedan su sanya mishi abdul harith amma sai suka bi shedan saboda san da sai kasance sun yi da'a ga shi suka samu wannan dan abdul harith shine Allah ya ce karshe fa ta'ala Allahu amma yushriku wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas da wanda suka bi shi a cikin cewa ana magana ne kai tsaye da Annabi Adam da Hawwa sai dai malamai suka ce wannan hadithin da'ifi ne bai inganta ba ina fata mun gane rahu ibn abi hatim walahu har ya tabbata daga ibn abi hatim bi sanadin sahih da sanadi mai kyau عن قتادة دقى قتادة قالج شركاء في طاعته sai suka yi suka yi shirka da shi wannan dan da Allah ya ba su kama Allah shirka da shi fi ta'atihi a cikin yin da'a ga shedan walam yakun fi ibadatihi bai kasance ba a cikin bautarsa ba wai bauta masa ba suka yi a da'a suka masa akwai bambanci tsakanin shirku ta'a da shirkul ibada ina fata mun gane yawwa walahu bi sanadin sahih har ya tabbata daga gare shi da sanadi mai kyau an mujahidin daga imamu mujahid fi qawlihi la in ataitana salihan game da fadar Allah madaukakin sarki idan ka ba mu salihan da mai kyau mai kyawun halitta qala ashfaqa alla yakuna insanan sun tausaya cewa wannan wanda za a aifuwarkin ba zai kasance mutum ba shi yasa suka yi da'a suka yi biyayya ga shaidan tunda shaidan ya ce musu zai fito da kahuni kenan wa zakara ma'anahu anil hasani wa sa'idin wa ghairihima haka ya ambaci ma'anar wannan hadisin daga al-hasan da kuma sa'id da wasun su amma mun riga muku bayani cewa gaskiya zancen da yafi kusa da kima da daraja ta kasancewa annabi adam annabi ne manzo ne daga Allah ya kasance bai shirka da Allah ina fatan mu gane hakku a cikin shirku ta'a duk da wasu malamai suna ganin cewa abin ya sauka ne a kansu laifi ne suka yi irin yadda suka yi laifi karon farko kuma Allah ya fi musu Allah shi san zancen da yake shine daidai fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tahrimu kulli ismin mu'abbadin li ghairillah haramta dukkanin suna da aka bautatar da wannan suna ga wani wanda ba Allah irin abdul nabi abdul rasul an gane ko abdul inyas abdul hussein da makamantansu duka haramun ne bai dace ba الثانية مسألة تبي تفسير الآية من جي تفسير الآية دي دا malamai suka yi sabani wurin damirin a ina yake komawa shin yana komawa ne zuwa ga annabi Adam da Hawwa ko yana komawa ne ga jinsi na mutane daga cikin zuriya annabi adam wanda muka ce ya fi kusa a ce zuriya ce ta annabi adam da Allah ya ba su ɗan bayan su roƙi Allah ya ba su ɗa mai kyawun halitta Allah ya ba su maimakon su gode ma Allah sai suka yi shirka da Allah maɗaukakin sarki cikin abin da Allah ya ba su na ni'ima الثالثة مسألة أوك أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها أن هذا أن هذا الشرك في مجرد التسمية وساني وأن شركة فأتكن مجرد سنن ولم تقصد حقيقتها باوي أن في حقيقة أبن با سنن ما بيداتي عبد النبي كو عبد الرسول dadda ba a nufin cewa wannan bawa ne na wannan manzon ko Allah wannan bawan ne na shehu ko bawan Iyas dadda ba ka nufin hakan bai dace ba to ina ga dama hakan kake nufi cewa bawan shehu ne tana masu ce abdul inyas a wurinsu inyas allah ne sun tabbatar da cewa allah ne sun faɗa kenan suna kamanta inyas da allah cewa allah ne duk wanda suka shingina ma suna bautattar da shi zuwa ga inyas suna ganin bawa inyas ne na hakika kenan wannan ku kafirci ne allah ya shi mu kare al-khamisa mas'ala ta biyar zikru salafi الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة yadda magabata salafawa mutanen kwarai da suka gabata suka ambaci bambanci tsakanin shirka a da'a da kuma shirka a ibada shirka a ta'a shine ka bi mutum akan abin da ya ce ka yi akwai saban Allah ciki duk da wannan wanda ka bi ba dole ba ne kana son shi kana girmama shi ina fata mun gane aiwa haka ne arrabi'a mas'ala ta hudu anna hibatallahi lirrajuli albinta as-sawiyata minan ni'ami mas'ala ta hudu tabbat kyautar da Allah zai ba mutum ta ƴa mace daidaitatta mai kyawun halitta minan ni'ami tana da cikin ni'imomi haro da ya kamata ka gode ma Allah akan haka malai yana so ya nabbahar da mutane ne akan mutanen da suke samun kunci da damuwa idan suka haifi ƴa mace wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim wannan ɗabi'a ce ta mutanen banza idan Allah ya baka ƴa mace ka gode mishi babban ni'ima ce Allah ya maka ka kula da tarbiyanta ka kula da ita sai zamanto sakamakon ka gidan aljanna alkhamisa mas'ala ta biyar dhikru salafi alfarq bayna ash-shirk fi at-ta'a wa shirk fi al-ibada yadda magabata suka yi kokarin bayani game da shirka a cikin da'a da kuma shirka a cikin ibada shirka a cikin ibada abu ne sananne wanda hakan shirka ne ka bauta mana wanda ba Allah ba shirka a cikin kuma da'a ba wai shi ka bauta ma ba ka mishi da'a ne cikin abin da yace kai duk da abin bai dace ba ta wanda shirka cikin da'a ba ta kumshar da son wanda kama da'a ko girma masa ina fata mun gane ba ta kumshar da haka ka iya maka sarki biyayya da da'a tare da cewa ba ka san shi ba ka kamnasa ba ka girma masa amma da'a sa sai ta zamanto wani nau'i ne na cilas a gare ka tare da cewa ba ka san shi ba ka girmama shi ina fata mun gane sai sharhina Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah malaci maqsudut tarjuma abin nufi da wannan tarjuma da wannan babin da malai kulla anna min man an'ama Allahu alaihim bil aulad ku sani cewa duk wanda Allah ya musu ni'ima bil aulad ta hanyar ba su ƴaƴa wa kammala Allahu ni'mata bihim bi an ja'alahum salihin fi abdanihim sannan kuma Allah ya cika ni'imarsa ta hanyar sanya wannan ‘ya'yan da aka ba su masu kyawun halitta ne ta fuskar jikinsu ba su da wani illa ko aibi, wata mamu zalika an yasluhu fi dinihi, cikan ni'imar ya kasance ma ‘ya'yan da aka baka ya kasance managarta ne a cikin addinus, masu tarbiyya ne mutanen ƙwarai ne, fa'alaihim an yashkurullaha ala in'ami, to wajibi ne su gode ma Allah akan ni'iman nan da Allah ya musu ta ‘ya'ya, ‘ya'ya masu kyawun gaɓoɓi sannan kuma masu addini. Wa Allah yi abbidu auladahum lighairila sannan kuma kasu bautatar da ‘ya'yansu ga wani wanda ba Allah ba sanya musu irin sunayen da bai dace irin Abdul Rasul da Abdul Hussein da Abdul Inyas. A yudhifun ni'ama lighairila ko su yi ƙoƙarin jingina ni'ima zuwa ga wani wanda ba Allah ba. فإن ذلك كفران غفران للنعم مناف للتوحيد saboda yin haka kafirce ma ni'ima ne sannan kuma yakan kore tauhidin mutum قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا ya'maluna ne ko haka ne ku masu ko kuma bai kare ayat ba eh na'am malaci babin da ke magana game da fadar Allah madaukakin sarki walillahi asmaul husna lalle ya tabbata ga Allah shi kadai kyawawan sunaye wanda suka kai matuƙa wurin kyawu fad'uhu biha ku roƙe sa ku bauta masa biha da wannan sunayen bi mana ku yi tawassuli da wannan sunayen yayin da kuke roƙon Allah dan fad'uhu nan addu'a taka iya doka du'a'u ibada ko kuma du'a'u mas'ala ina fata mun gane du'a'u ibada kenan ku yi tasbihi da aka fore ku da yin shi wanda ya kumshi sunayen Allah kyawawa da sufafin shi masu kamala irin subhanallah ko walhamdulillah ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghif kaga duka sunayen Allah ne kana zikiri da su mun babin bauta ma Allah madaukakin sarki du'a'u ibada kenan kuma ya kasance ko ya kasance du'a'u mas'ala addu'a ta roƙo kenan ka roƙi Allah madaukakin sarki da mi da sunayen shi kyawawa da sifofin shi masu kamala ya mai gafara ya ya al-ghafur ighfirli ya Allah mai gafara ka gafarta min da makamantansu wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗannan da suke yin ilhadi a cikin sunayen Allah ilhadi cikin sunayen Allah zamu zo mu ji shi insha Allah nan gaba kadan ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس ابن أبي حاتم يا أنبتا دق عبد الله دن عباس يلحدون في أسمائه suna yin ilhadi cikin sunayensa yushirikuna shine suna yin shirka da Allah madaukakin sarki a cikin sunayensa wa anhu har yau daga gare sa yace sammul lata min al ilah sun sanya ma gumkin su allata ne dan sun ciro shi ne daga al ilah ai Allah ne yake cewa al ilah ko sai suka sanya ma gumkin su allata wal'uzza min al'aziz gumkinsu da suke ce al'uzza shi kuma sun ciro shi ne daga sunan Allah al'azizu kaga wannan shi ne ilhaji tara Allah da waninsa a cikin abin da Allah ya keɓanta da shi na suna ina fata mun gani wa anil a'amash har yau daga imam al'amash yudkhiluna fiha ma laysa minha suna shigar da a cikin sunayen Allah ma laysa minha abinda baya daga cikin sunayen Allah dan sunayen Allah tawqifiyya ne sunaye ne wanda zaka jira a gaya maka Allah shi zai sanar da kai sunayen shi ta hanyar alkur'ani ko ta hanyar manzon shi babu dama kai ka kirkira mu Allah suna da haka kokarin kirkira mu Allah suna ilhadi ne ina fata mun gane fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko ithbatul asma tabbatar da sunaye ga Allah madaukakin sarki athaniya mas'ala ta biyu kaunuha husna kasancewa sunayen Allah gaba ɗayansu husna mafi kyawun suna ne da suka kai matuƙa wurin kyawu athalitha mas'ala ta uku al'amru bi du'a'ihi biha foro da Allah maɗaukin sarki ya yi da a roƙe shi da sunayen nan nashi ina fata mun gani yana da kyau ka roƙi Allah maɗaukakin sarki da sunayen shi kyawawa da sufo shi masu kamala kamar yadda zu za mu zo mu ji bayani gamsashi a cikin sharhi na Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'id malaci aslu tauhidi ithbatu ma athbatahu Allah li nafsihi da wannan babin da malam ya kawo babi ne da ya kumshi tauhidul rububiyya ko babi ne da ya kumshi tauhidul asma'i was sifat ina fata mun gane babi ne da kumshi tauhidul asma'i was sifat malaci aslut tauhidi ithbatu ma athbatahu Allah li nafsihi tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى كوكما أبند النبي سيتبتر مسا نسونا كاوا شيني أصلا التوحيد كتبتر ما الله مدوكا كنسر كيد أبند يتبتر ما كنسا نسونا sannan ka tabbatar ma Allah madaukakin sarki da abin da annabin sai tabbatar masa da shi na suna wa ma'rifatu mahtawat alaihi min al-ma'anil jalila da kuma ka yi ƙoƙarin ka san abin da sunayen Allah suka tattare na ma'anoni masu girma, wal ma'arifin jamila da kuma sanayya aljamila masu kyau, wata abudu lillahi biha wa du'a'uhu biha, sannan da bauta ma Allah maɗaukakin sarki da wannan sunayen, sannan kuma da roƙon Allah maɗaukakin sarki da wannan sunayen nasa. Yana da kyau. ga dukkan musulmi ƙoƙarin sanin sunayen Allah maɗaukakin sarki da sanin ma'anoninsu da sanin abin da suke nufi don hakan zai sa ya samu girman Allah a cikin zuciyarsa malaci fa kullu matlabin yatlubuhu al-abdu min rabbih min umuri dinihi wa dunyahu falyatawassal ilayhi bismin munasibin lahu min asma'illahi al-husna duk wani abin nema da bawa yake neman samin rabbihi a wurin ubangijinsa min umuri dinihi daga cikin al'amarin addininsa wa duniyahu ko al'amarin duniyarsa falyatawassal ilaihi bismin munasibin lahu min asma'il husna to yayi kokari yayi tawassuli zuwa ga Allah da wani suna wanda ya dace da bukatarsa daga cikin sunayen Allah masu kyau ina fata mun gani al'amarin duniyar ka ne al'amarin addinin ka ne kake son ka roki Allah madaukakin sarki ya sare maka ya fore maka to yi kokari ka kakaici wani suna daga cikin sunayen Allah da suka dace da bukatar ka ta duniya ko ta addini sai kai tawassuli da wannan suna kai kamun kafa da wannan suna an gane ko faman da'ahu li husuli rizqin falyas'aluhu bismihi ar-razzaq wanda zai roki Allah domin neman samun arziki a wurin Allah to ya roki Allah da sunan shi ar-razzaq mai arzitawa mamallakin arziki wanda ke arzitar da bayin shi sai ka amfani da wannan suna ya razzaqu ya mai arzitawa urzuquni ka arzita ka kai amfani da sunan da ya dace da mi da bukatarka wal husuli rahmatin idan kuma dan neman samun jinkan Allah ne wa maghfiratin da gafarar Allah fa bismihir rahimir rahmanil birril karimil afuwil ghafuri at-tawwab to kai amfani da sunan Allah ar-rahim mai jinkai ar-rahman mai rahama al-bar al-karim al-afuwi al-ghafuri at-tawwab sai kai amfani da waɗanga sunayen da suka dace da bukatarka ina fata mun gane duka sai al-afu da makamantansu wa nahwi zalika da makamantansu ijmal wa afdalu min zalika an yad'uhu bi asma'ihi wa sifatihi du'a al-ibada malace mafifici game da dukkan abin da ya gabata shi ne bawa ya roƙi Allah maɗaukakin sarki da sunayensa da sufofinsa bauta a matsayin ibada, kira na matsayin ibada. Wa zalika bistihdari ma'anil asma'il husna hakan ko yakan faru ta hanyar halarto ma'anoni na sunayen Allah masu kyau, wa tahsiliha fil qulub da ƙoƙarin tattara hakan a cikin zuciyar mutum, hatta ta ta'assarar qulubu bi athariha wa muqtadayatiha har ya kasance zukatan bayu sun tasirantu da kufai na wannan sunayen da kuma ababen da wannan sunayen suke hukumtarwa wa tamtali'u bi ajallil ma'arif kuma zuciyar bawa ta cika da mafi girman sanayya fa mathalan malici misali asma'ul azamati wal kibriya sunayen da suka kumshi girman Allah wal majid wal jalal wal haiba duk sunan da suka ɗauki girma da kibriya'u na Allah da ɗaukaka ta Allah wal haiba da ƙwarjini da haiba na Allah tamla'ul quluba ta'zima lillahi wa ijlalallah zaka ga irin wannan sunayen sukan cika zukatan bawa da girmama Allah da ɗaukaka Allah madaukakin sarki zuwa gare shi wa asma'ul jamali sunaye kuma da sukan suke da alaka da kyau wal birri wal ihsani wal rahmati wal judi kaga wanga sunaye ne masu kyau wanda suka kumshi kyautatawa jin kai kyauta ta Allah tamla'ul qalba mahabbatan lillahi wa shauqan lahu irin wannan sunayen sukan cika zuciyar bawa da kaunar Allah da kuma shauki zuwa ga Allah da kuma gode mishi wa hamdan lahu wa shukra da kuma gode ma Allah akan ababen da Allah madaukakin sarki ma ba wa asma'ul alam wa isma wa asma'ul ilm irin sunayen da suka kumshi ilimi na Allah wal khibra da ƙwarewa ta Allah wal ihatati da kewayewa ta Allah ta yadda babu abin da ke boyuwa ga Allah wal muraqaba da yadda Allah ke tsaron bayansa yana ganin duk abin da suke aikatawa wal mushahada da al mushahada yadda Allah ke ganin bayansa ba yadda za su buya masa tamla'ul qalba muraqabatan lillah irin wannan sunan sakan cika zuciyar bawa da muraqabar Allah ya rika ganin cewa fa Allah na gani na ya san me nake yi ya ke yi duk abin da nake sai ga yana kokarin kiyaye haƙoƙin Allah ba zai abka cikin abin da bai dace ina fata mun gane fil harakat a cikin dukkan motsinsa was sakanat da nutsuwarsa wa hirasatan lil khawatiri an al afkar an al afkar radiyya wal iradat al fasida kuma waɗannan sunayen na Allah maɗaukin da suka kumshi iliminsa da ƙwarewarsa da cewa babu abin da ke ɓoyewa gare shi za su baka tsaro na musamman akan tunaninka mai muni da wasu nufe-nufenka wanda yake ba su da kyau a lokacin da kai so ka aikata wani abu mai muni ko ka nufaci abin da bai dace ba sai ka tana cewa Allah raqibun ne yana nan yana ganin ka ya san abin da kake kaga hakan sai ya taimaka maka wurin ka nisanci wannan mummunan tunanin wa asma'ul ghina sunan da suka kumshi ghina wadata ta Allah wal lutfi da tausayawarsa tamla'ul qalba iftiqaran wattiraran ilayhi waltifatan ilayhi kulli waqtin fi kulli hal sunan da suka kumshi wadatar Allah cewa wadataccen sarki ne da bai bukata komai auren kowa ko sunan da suke dauke da ma'ana na al-lutfu tausayawa ga Allah madaukin sarki tamla'ul qalba iftiqaran sukan cika zuciyar bawa ta nuna bukato shi zuwa ga Allah wattiraran ilai da matsuwar shi zuwa ga Allah waltifatan ilai da waiwayar shi zuwa ga Allah kulle waktin a cikin dukkanin lokacinsa fi kulle halin a cikin dukkanin halinsa fa hadhihi al-ma'arif ma da irin wannan sanayya allati tahsul lil qulubi bisababi bisababi ma'rifati al-abdi bi asma'i wa sifatihi lalle irin wannan sanayya da sukan saman ma zuciyar bawa da sababin ma'rifatul abdu bi asma'ihi sanin bawa game da sunayen Allah wa sifati da sifofinsa ta'abbudihi biha lillahi la yuhassilu al-abdu fi dunya ajalla wala afdal wala akmala minha sani ko irin wannan sanayyar da sukan samar ma zuciyar bawa a sanadiyar sanin sunayen Allah da sifofinsa sukan sa bawa ya kasance yana bauta ga Allah su bautatar da shi ga Allah madaukakin sarki wanda ba zai bawa ba zai samu wani abu a cikin duniya ba da ya fiye masa ɗaukaka ya fiye masa fifici da kamala sama da haka wahi afdalul ataya min Allah li abdi kuma wannan shine mafi kyawan duk wani kyauta da za ta zo daga Allah maɗaukin sarki zuwa ga bawan shi wahayya ruhu tauhid wanda kuma wannan shine ruhi na tauhidi wa rauhuhu da jin daɗi na tauhidi malaci manin fataha lahu hadha babu in fataha lahu babu tauhid al-khalis duk wanda aka bude ma wannan babin to lalle an bude mishi babi na tauhidi tsantsa والإيمان الكامل كما أنبوء من شبابنا إيمان تككي الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين wanda irin wannan abun ba zai faru ba sai ga masu kamala daga cikin masu kaɗaita Allah Allah ya buɗe maka babin sanin sunayensa da sufofinsa masu kamala ta yadda za ka iya sanin ma'anoninsu ka riƙa halarto su lokacin da kake kiran Allah da sunayensa da sufofinsa to wallahi in ka samu wannan matakin ka samu kyautar da babu ta kyauta samanta ka samu nufifikon da babu nufifiko a kansa ina fata mun gane ma da cewa isbatul asma'i was sifat huwa al-aslu li hadha al-matlab al-a'la tabbatar da sunaye na Allah madaukin sarki ga shi gare shi da kuma sunayen shi da sufofin sa shine asli ga wannan abin nema madaukaki mai girma wannan shine dangane da sunayen Allah da sufofinsa kenan sai ilhaji mala ce wa amma ilhadu fi asma'illahi sifati fa innahu yunafi hadha al-maqsad al-azim ka sani yin ilhadi cikin sunayen Allah da sufofinsa yakan kore wannan manufan mai girma a'zama munafatin mafi girman korewa والإلحاد أنواع ما لتي إلحادي كلا كلا نوعي نوعي إما أن ينفي الملحد معانيها ko ya kasance mulhidi ya kore ma'anar sunayen Allah kama taf'aluhu al-jahmiyyatu wa man tabi'ahu kama yadda jahamiyya suke da wanda ya biyo bayan su da wanda yake biye da su su ce sunayen Allah gaba daya ba su da wata ma'ana wanda haka ilhaji ne wa imma bi tashbihiha bi sifatil makhluqin ko ya kasance kai ilhadi ta hanyar sifanta sifofin Allah da sifofin halittunsa kama ya fa'aluhul mushabbiha minar rafidati wa ghairihim kama yadda masu biya aqida ta rafida ‘yan shi'a suke yi na ƙoƙarin kamanta sufofin Allah da sufofin halittinsa wa imma bi tasmiyatil makhluqina biha kama ya fa'aluhul mushrikun ko kuma a sanya ma sunayen halittu sunayen Allah kama yadda mushrikai suke yi haifu samun lata min al'ilah lokacin da suka sanya ma gumkin sulata wanda sun tsago shi ne daga al'ilah kaga wannan ilhaji ne wal'uzza min al'aziz suka ciro sunan gumkinsu al'uzza daga sunan Allah al'aziz wa manata min al-mannan gumkinsu manata da suke kira mutanen jahiliya kafirai sun ciro shi ne daga sunan Allah al-mannan fashtaqu laha min asma'illahi al-husna sai suka ciro ma gumakansu daga cikin sunayen Allah masu kyau fashabbahuha billahi suka kamanta gumakansu da Allah thumma ja'alu laha min huquqil ibadati ma huwa min huquqillahi al-khassa sannan suka sanya ma gumakansu daga cikin haƙoƙin Allah wanda haƙoƙi ne na Allah shi kaɗai da baya tarayya da kowa a cikin su mala ce fa haqiqatul ilhad fi asma'illahi huwa al-mailu biha am maqsudiha haƙiƙanin yin ilhadi a cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki da sufofinsa shi ne karkata su zuwa wata manufa wadda ba manufarsu lafzan lafazin ne aka karkata au ma'anan ko ma'anar ce aka karkata tasrihan an yi haka ne ƙarara au ta'awilan ko an yi tawili ne wannan duk ana ce mishi ilhaji ina fata an gane ka karkata sunan Allah ka bashi wata ma'anar da baya ɗoka ko ka faɗi haka ƙarara ko kai tawili ina fata mun gane idan Allah ya tabbatar ma kanshi suna ko sifa tabbatar ma Allah wannan abin kuma ka tabbatar da cewa wannan abin da Allah ya sanya ma kanshi na suna ko sifa ya sha bamban da na halittinsa baya kama da da halittinsa shi yasa ya ce laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir yace babu wani abin da ke da tamka da Allah yake kamancicina da shi tare da ka sai tabbatar ma kanshi sifofi guda biyu huwa as-sami'u mai ji ne ko albasiru kuma mai gani ne tare da cewa halittunsa ma suna mi suna ji suna gani kuma Allah ya tabbatar masa da cewa suna ji suna gani amma jin iri ɗaya ne ganin iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ganin halittu daban ganin Allah daban jin halittu daban jin Allah daban ba su kama subhanahu wa ta'ala ina fata mun gane da haka duk abin da Allah ya ce yana da ce eh yana da kai din baka fi Allah kishin kansa ba Allah ba zai sifanta kanshi ba da abin da yake na kaso ne ko tawaya ina fata mun gane Allah ya hika kishin kanshi mun kusa kariya suran kana mala ce ko hanyar ta'awili ma irin wanda Allah ya ce yadullahi ko khalaqtuhu biyadi ko biyadayya Allah ya tabbatar maka shi da mi hannu wasu sai su ce bi ni'matillahi da ni'imar Allah kaga sun karkatar da ma'anar hannu zuwa ga ma'anar mi ni'ima wanda ba gaskiya bane ba tawili ne bai halatta ba Allah ya ce yana da kaza yana da ya yake ba wanda ya sani na Allah yana kama da na bayansa ba sa kama shikenan kawai au tahrifan ko kuma ya harrafa shi duka nau'i ne na ilhadi ma da cewa kullu zalika munafin littauhidi wal iman dukkan nau'i na ilhadi yana kore cikakken tauhidin mutum kuma da imaninsa Allah ya sa mu dace na yi kamata mu dakata abin da faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko makamancin shi Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi